بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شعبي بوجن جماد الآخر شعبي دي littafin sarkin mu yawwa anaka kuma yau to wanda ya daidai da sha'am dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da uku za mu tashi darasi na casa'in da hudu babu nahi anil mas'ala babi na talatin da uku ke hadisi na ɗari shida da sha biyar muna roƙo ubangiji maɗaukakin sarki ya agaza mana mala yace babu nahi anil mas'ala babun da yake magana akan hani dangane da roƙo hadisin yana magana hani yake akan roƙo kun san roƙo gaba ɗaya ba wai hana shi aka yi a musulunci yana da mahallin da za a yi amma wato kaso mafi yawa daga abin da ya shafi roƙo an hana ko kuma ka ce akwai wanda yake halal akwai haram shi ne kawai ba roƙo gaba ɗaya addini ya hana wanda ba zai iya jurewa ba akwai lokacin da yanayi zai kama ya roƙon kamar yadda hadisi ya nuna cewa roƙo baya halatta sai ga mutane uku katal aka lissafo to kaga ana iya yi kenan ko kuma da Allah madaukakin sarki cewa amma sa'ila bala tanha kaga ce akwai ran da za a yi roƙo Allah ya ce kakka tare ne roƙo to shi sa yanayi ake duba kawai idan wanda zai roƙon yana cikin wanda ya cancanta shi babu ne amma yi kawai mutum ya mai da shi sana'a ko kuma kamar da bukari yayi babu yace babin da yake magana akan masu tara kuɗi ta kasurar kawai dan kamar wata almajira da aka nuna mu har yanzu ina ganin ta gidajen haya ne da ita kuma almajira ce kaga wannan ma tara kuɗi ta kasurar ke kawai dan su kuɗi ba wai dan bukata ta larura ba sun mai da abin sana'a to wai na aka hana amma wanda ba ba ma ya so da rura ta sa dole zai yi to wannan ya halatta ko kuma bayan wa amma sa'ila fala tanhar da Allah yake lisa'il wal mahrum ko yawa wasa'ilina duk ka ga yana magana in ka wuce gaba ɗaya aka ka ayar nan ka yi da ita saboda haka akwai gurin da ya halatta a yi amma fi da larurar gaske kamar da hadisi ya nuna to shi ne yana magana akan hali dangane da roƙo da zuwa yake ga wanda suke yi dan neman kuɗi kawai dan tarawa akwai wanda za a biya musu kudin aikin haji su tafi in sun tara kudin abin da ake bukata kawai in dubu ɗari a kashe musu su ba da ɗari da kuma in sun je roƙo za su yadda ka za ana tura masu yankan aljihu su je a yi dinga da su haka masu roƙo ma sosai kuwa wani malamin mu ya taɓa cewa ya taɓa zuwa yana tafiya a saudiya wata shekara sai ya hango wani wata mace ce ma ta san shi a irin masu waɗannan ta sheƙa da gudu da yi zuci yake ce wata suna tsaye da ita me yasa wacan ta gudu ce ta ce ta san ka roƙo kawai bara suke to saboda haka wannan shi ake hani a kai kuma za mu ji irin narkon da zai zo in ka karanta bukari hadisan da suka yani a kitabun zakati akan roƙo ai za ka gan su narkon da yawa ko a tarhib wa tarhib na ibn mundir ka ga yadda aka rika tsoratarwa a kan roƙo to shi ne yake hadisi na ɗari shida da sha biyar an mu'awiya ta an karɓo shi sa Allah ya fito maka ba wanda bai roƙe ka ba ya kula da kwarai kuwa wanda bai roƙe ka ba ka baki saboda farin cikin da zaka samar ba zai gushe bai ne ba addu'a bi zaharil gaibi Allah ba zai gushe ba wannan wataƙila da ƙyar ba wannan ko zuciyar ka ce kawai ta raya ma bari ka ba wa na kaza to ya kula da ko shakka ba Allah ya fitar kirin wannan to shi sa malamai suke cewa inda mutane za su dage da wannan ɗabi'ar na yawan bayarwar to da masu roƙon ba za su yi ƙasa duk da cewa za su yi ƙasa nake ba za su daina don akwai wanda ko fanta a sama za ka ba ki sai roƙo kamar matan da ake zuwa a kamo an tana Legas ko Abuja yana aiki amma wallahi sai ta fita bara yana ba shi salari duk wata duk wata fa babarsa zai ba ta dubu hamsin ba abinda za ta yi ba abinda take jin daɗin sa a duniya ba sai kunun tsaniya da miyar kuka da sukari a ciki amma sai ta yi roƙo ya rasa yadda zai yana barin gari za ta inda ta wato inda ya zo ya dan gurza mata ba ne da ya yi ta daina fita da esa ita ce yadda gora wata ran da ya gaji sai ta jami'an tsaro suka kama ta ya ce shi da wani yake fatawa cewa wannan abin da yi aka ce in ba don wulakanta ta kai wajen tarhibi ya yi kwarai kuwa domin zuban mata kima ta za a ce babar wani ce ko yana can Legas ko Abuja yana komai yana mata wallahi in ka ga a tabbar jikin ta zai ta in yi biyo holar ko kaza sai ta ajiye kawai ta ajiye to wannan Allah ya ma jarraba da wannan ka shiga jarraba babba wata mata da na gani ta to wannan da ido na na ganta za ta fito da an ka zo wucewa in na ba da adireji wasu za su gane ta ba zan ba ku adireji ba za ka zo wucewa ta rika ɗana don Allah ba ni goma haka sannan in ka ga dama a titi za ta fara wallahi wata ina tsaye sai kawai na ga wata ta zo tana zuwa da ta ganta sai ta fara ina tsaye na tsaya za a gyara min baba sai wata ta zo ta tsaya sai shiru sai ta gudu tana ta kallon ta tace inan ne ya ba zan koma gidan ba ashe tana wai ba za ta koma ba zan koma ba kama ni za ku kuma da ni gida ka za ta sai shiru idan ta ya fita da kwallon ta ce wallahi malam ka ga wannan baiwa Allah da ta ga muna kallon ta ce wallahi ba abin da ba mai mata komai yi mata wanki yi mata kudi kaza ne kaza ne kaza ta ce ba yadda ba yi ba ta ce idan ma in muka ɗauke ta muka mai da ita gida in ta rika tsine kwana za ta tana tsine wani albarka wallahi kuma ta fito titi a nan take kwana ta kwana a nan ta yi bacci a nan kai ko yau da na fito da sabon kai yaro makaranta na ganta a kwanta a titi da bokinta da kayan wankinta gaba ɗaya a nan in ma ka kai ta za ta dawo to kaga yanzu ƴaƴan waɗannan ƴaƴanta ai su kaɗai suka san me suke ji su kaɗai suka san me suke ji Allah ka yi mana jaraba da za mu iya wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana to saboda haka wannan shine kaga an muawiya an karbo daga muawiya ta ibn abi sufyan ibn sakr bin harbi ibn ubayya al-qurashi al-umawi amirul mu'minin kuma an haifi muawiya kafin a aiko annabi alaihi salatu wasalam da shekara biyar kafin aiko shi sunan mahaifiyarsa hindu bin utba wanda ya karanta sira ya san wannan baiwa Allah ya musulunta shi da mahaifinsa a shekarar da aka yi fatahu makka shi da abu sufiyan a shekarar da nan suka musulunta wasu kuma malamai suka ce a lokacin da aka yi hudaybiya a lokacin ya musulunta sannan yana cikin wato mutanen da suka kware wajen rubutu sannan mutum ne mai fasaha mu'awiyah bin abi sufyan yana da fasaha kware da gaske shi sa in kana bibiyar abin da ya shafi mulki ne yadda mutane suka iya demokaradiyya ta musulunci ko ka ce siyasa demokaradiyya ta yahudawa siyasa shine kalmar kenan siyasa ta musulunci ce a siyasar shari'iyya shi za ma suka rubutu a kai malam karbawi yana da shi shekul islam bin taymiya suna da littafi a siyasa a shari'iyya siyasar musulunci saboda haka yana cikin wayannan kwararrun mutum ne kuma mai haƙuri haƙurinsa ya kai yadda da kake tsammani yana da haƙuri ƙwarai da gaske sannan mutum ne mai nutsuwa kana irinsa ka gani sassi haka muawiya yake ya zauna da annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma ya rika yi masa sakataranci sakatare yana cikin kutabul wahyi waɗanda suke rubuta wahayi sannan sai na umar Allah ya ƙara masa yadda ya ɗora shi a matsayin gwamna a sham da alwajirin nan zai daure da ya haƙuri wanda ya sai ce wato ya zauna bayan ɗan uwansa yazid bin abi sufyan kenan sannan bayan sayyidina Umar ya bar duniya annabi alaihi salatu sayyidina Usman lokacin da ya hau kilafa da ya zo ka san mutum ya hau misali yanzu shugaban kasa ya zo ko kuma misali aka dora ka a matsayin principal ka je ka tarar da senior maka examination wasu ta kana dawa ka zo gaba ɗaya kai reshuffling ko yawwa to duk jagorori suna haka amma da sayyidina Usman yanzu yana da shafulin ɗin su kuɗi sauke ke wasu yin kyale saboda yadda Allah ya sa mutanen sham suna matuƙar ƙaunar ana son su sosai shi mu'awiya ibn abi sufyan amma lokacin da kuma aka yi wa sayyidina ali mubaya'a bayan an kashe sayyidina usman gaskiya bai masa mu bai je yayi endorsement ba bai yadda ba a matsayin sa na gwamna duk ana jira an yi ku misali kowane gwamna ana jira ya zo ya taffa shi ma auye ɗin zuwa mun sha ba da wannan misalin dalili ko kaddara ta riga fata abu na farko ke sannan abu na biyu shine shi sai na usman kawu ne a gurin sai na mu'awiya lokacin da aka kashe shi matarsa ta ɗauko yana cikin ɗan tawaye don duk wani wanda yake ma sabai ne ka kashe sai na usman ƙarya yake ba zabi ko ɗaya a kashe sai na usman bugatu ɗan tawaye su ne ƴaƴan sahabbai wato tabi'ai su suka wannan tawaye suka kewaye gidansu tsawon kwanaki suka hana shi fita tallafin ta abdullahi ɗan umar sai ibn zubair su abdullahi ɗan abbas da suka yi ragowa a lokacin ai kare shi dan Umar yana ganin yana shiga gurin da yana Usman yace yanzu ba za ka rika fitowa sallah ba ka rika barin mu da waɗannan azzaluman mutanen zuwa su rika mara liwanci sai ce ni ba na kan fitina yace in dai sun yi sallar ta yi kawai ku biyu kwana da kwanaki ran litinin alamin sai azumin sa sun hana shi fita da makamai a kofar gida ba fita to shi ne suka nemi wannan fatawar cewa ya ce a'a kawai su je su yi sallah shi ba ya san fitina to wai a hakan ma baya fita sai da aka samu wasu daga ciki suka haura yana karatun alkur'ani suka yanka shine ayi da haubi asma'i unwani sujudi bihi yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana ya yi azumi yana tilawa suka yanka shi har sai da jinin ya fallata a jikin Qur'ani daidai gurin fataitti ka humulla jinin ya fallata ne to matarsa ɗaya daga cikin matarsa abin da ya janyo sai na Muawiya yana sha duk wannan abin da ake shi bai sani ba kaga ba social media da za a ce abu ya yaɗu cikin yan mintuna kaɗan tunda da aka hawa tara ya sa hannu haka aka yi masa rana sai su cire waɗannan ‘yan yatsu. Saboda haka bayan ya riga ya koma zuwa ga Allah, dama kuma wato ya yi mafarki, kafin a kashe ya yi mafarki yake gaya matarsa yake na yi mafarki da annaba alaihi salatu wasalam yake cewa ya gobe a guri na zaka sha ruwa azumin da ya ɗauka. To saboda haka da ta zo hankalin ya zai sai ta ɗau rigarsa fararen kaya a jikinsa sai ta nannaɗe wayannan rabu ɗan yatsun da aka cire da jini a jikini ya bata ta nannaɗe kawai tana zuwa sai sha tana zuwa ta samu sai na mu'awiya ta miƙa ba ana buɗewa ya ce ne ba ta gaya ba sai sa to bayan ya sa kuka sai ya zo masallaci sai wa mutane kudu batul hali kawai sai bude wannan riga da jini ga an yatsun sa a makala a jikin mutane suka rika kuka sai turawa ya tura yin aiki shi a ji a gaya sai na ali tunda ya turo yana buƙatar taffa a gurinsa zai ma taffa amma da sharaɗi sai ya fito da suwaye suka kashe kawunka dalili kuwa yana da aya a suratul isra Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka ji abu ta zalunci to mun sanya wa waliyansa mafi ubita lamarinsa su kwato yancinsa amma kar su wuce gona da iri wajen ramuwa shine abin da Allah yake a yi shi za a yi kawai kar a tsora duk kuma wanda ya tashi zai kwato yancin wanda aka ce nasa Allah yake Allah Allah yake za mu taimake shi to da wannan aya sai na mu'awiya ya dogare ce ba zai wa sai na al-mubaya ba har sai ya fito da wanda suka kake wato dan uwansa shi kuma sai na ali yace za a fito da su amma ka fara yi min mubaya a tukunna a matsayin ka na gwamna daga zuwa na ba zan fara bincike ba kan ni ma su afka mu kun ga kowa idi da hadiye ko ba haka bane wanda ya dace yana da lada daya lada biyu wanda ya kuskure lada ɗaya babu wanda yake kan kan zuciya to wannan matsala ita ta haifar da sufin eh waqa'atu sufin ita ce ta haifar da ita aka ɗau lokaci ana yaki amma wasu yan bakin gida saboda a hauka faɗan iyaye ba a shiga addu'a za ka yi Allah ya sasanta kawai sai wani ya koma ya ko goyi bayan wani ya ine wani ina ruwanka wannan matsalar tun kafin a zo gabar annabi ya ishara za ta faru وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ko kaga ka'ida kawai mafi sauki kololuwa ka ce eh ya fude gaskiya shikenan wannan ka'ida ce tabbas sai ya fude gaskiya milada biyu da milada daya amma magana tsine wani ba hurumin ka bane abin da zai kara baka mamaki ka karanta bidaya wani haya sai gurin ka ana yakin kwana da kwanaki idan aka zo aka gwamta lokacin sallah ya sai bangare ne su daga hannu cewa lokacin sallah ya sai a ai sallah sannan idan an gaji an kakkashe wasu ya ce a ya isa haka kan mu karar da junan mu tsaya haka wani lokacin kuma an tsaya tsakanin farikai din wannan fiskar da wannan abokin wannan wani wansa na can kani na can sai je su gaisa ai harka ya ce za mu dawo ne za mu ba ku kaifi haka fa amma wani ta jaja ya hauki ke yi ne mutu ina ruwanka idan aka yi mutuwa aka yi wani da su za a haɗu a yi sallah don Allah ban da rage hankali na ruwan wanda shi ne mutu babu ruwanka kaddara ta riga ba ta matsala ce da in baka yi mata kuka bai kamata ka yi tsinuwa ba kawai to wannan shi ne sai na mu'awiya da za ku ji wai suna hawa titi su kine masa kamar yadda malamai suke faɗa duk wanda yake zuwa je kan annabi ko ta kan mu'awiya zai fara in dai zai fara cin mutuncin gidan annabta to ta kan wallahi duk wanda kaji ya fara taɓa mu'awiya ko ana nana nan zai gaba da ji ya koma kan wani ba kuma muna gani ba yanzu ya yi mu'awiya ya gama ya dawo abu huraira ya yi anas dan malik ya gama yanzu abu huraira yake to za muna nan da ku za ku ji dama kuma tun ina a karatukan baya ya taba Imam Malik ya taba duka wayanna immatul mazahib din gaba ɗaya ya rusa wanda malamai suke cewa idan ka taba mutane uku a daban a uku to ka rusa addini a daban farko kana taba Abu Huraira to ka rusa daban sahabbai domin ya fi kowa yawan hadisi eh shine tsarin mata takala uku ce da ya gaba daga tabaqatul ula zai zo a tabaqatul thaniya a tabaqa ta biyu kuma wanda za a dauko shine Imam Malik bango na biyu kenan shi ma an ka rusa shi to ka rusa tabaqa ta biyu dukan ta cewa Sa'id ibn al-Musayyib a tabaqa ta uku kana zuwa nan to ka gaba tasdiki duka kilan da aka sawa addini duk ka rusa kenan ina yawan ba da shawara ga duk ɗalibin ilimi duk wanda za ka je gurin sai koya ba addini bai koya ba ibada bai ke koya ba sukar magabata kawai ko wallahi ka daina zuwa wallahi tallahi Allah halaka ka ne yo ibadar ma mun gama iyawa ne kullum in muka zo matsalar zakka sai mutum ya ga aje ana kwaba in an zo matsalar sallah ya ga cewa to a ce kaza idan an zo haka azumi ko ina amma wai ka gama da wayannan duka ka koma kan sassaƙe wanda suke ma dakon addini ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu falawlahu ma kana fil ardi muslimun walawlahu kadat tamilu bi ahliha ba ne mutum sabon annabi alaihi salatu wasalam kana gama sassaƙe su wallahi ka rusa addini ah abin da zai baka mamaki yanzu da ka rushe Abu Huraira ka rushe Anas bin Malik idan ka zo har Allah Allah nake ka dawo kan Alqur'ani wanda za ka mu mu ga ayoyin da suka zo ta hannunsu ya za ka yi domin ba wahayin su aka yi ba ba su din ne suka faɗi cewa ga a hannunsa aka tattaro Qur'ani aka hada shi guri daya to sai mu ga in ka rushe su wanda Qur'ani za ka biya ƙarshen zamani nake sai ka yi tsakanin zan kada wani ya ma tallan wato ya ma da ake ta girgire da addinin ta girgire ka kwa duk wanda ya yi girgire da kwai ai ka sada yi to wallahi ta girgire karka yi ko karka yi da kowa ya ma haka da addinin ka duk yadda za a yi wanda za ka je gabansa karatu yi kokari ka ga nuna ma hanyar Allah yake kawai kai baka gama gane Allah ba ma kyale ka gama gane shi kafin ka dawo ka sassake wayan ta kawai shikenan ka ji inda illa take to sai na Muawiya ya rayu tsawon rayuwa Allah ya baki rayuwa dan sai da yi shekara 20 a matsayinsa na jagora a matsayinsa na Alif shekara 20 sirri sannan kuma a matsayinsa na khalifa sai da yi ishirin ajiyar shekara arba'in kenan sannan ya rasu a rajab a shekara ta sittin bayan hijira wanda aka ce kwana hudu ya rage din kawai rajab din yau kamar ishirin da shida kenan ko da biyar lokacin Allah ya karɓi rayuwarsa to shine yace kala samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ji annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kuli yana cewa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufi shi da alkhairi yake yufaqihu fi din sai ya fahimtar da shi addini ba ya sanar da shi ba dan za ga wani ya tara da tafai da yawa ji ya biya amma bai fahimta ba a duk wanda ya zo yana sassake bukari ai bai da malamin sa ka'idan bukari kuma sai an ba ruwayarsa haka malamai suka ce ɗaya daga cikin mukaddima da aka yi ka je karanta mukaddima ta sharhu sunna ka ga mukaddimar da aka yi kana so ka fahimci ba bukari to dole sai an biya ba in kwa kai kadai kai shiga to za ka fita kai kadai man da kala wada hu kharaja wada haka abin yi to ji za ka duk wanda ya zo yana cewa ai ya gano bukari kaza a wallahi ba ka da malamin authentic malami je kamata ya koya maka karatu ba ka da shi to saboda haka sanin addini daban fahimta daban kamar yadda suke cewa bul'amu bin ba'ura ai ya san addini sosai amma bai fahimci shi ba wanda ya tara karatu baya fahimta kamar san limari amilu asfara ne Allah ya kiyaye wa inna ma ana qasimun yace ku saurara ku ni ne alƙasim shi za a yi kunga in ka karanta adabul mufrad fadlullahi jilani a fadlullahi sabar da yazo magana akan babu babu la tusammu bi ismi wa la takannu bi kunya kar ku sanya sunana kuma kar ku rika yin laqabi irin nawa sai aka faɗi mai illa annabi ya hana sa kar a sa suna muhammad kar kuma ka sanya wa ɗanka alƙasim amma a lokacin dalilin shine illar ta fita saboda ai wata ran annabi yana wucewa a gefen kasuwa sai wani yace abul qasim ko kuma muhammad sai annabi ya yace ba da kai nake ba da wancan ne wani ne sai annabi ya ce daga yau kaga illar shine saboda kar a kirawo annabi ya jiyo kace ba da ji kake ba shine bayan ya yi kaura ya bar duniya aka ce to za a iya sawa domin yanzu annabin baya za a iya sa abul qasim za ka iya sanya wa ɗanka al qasim a ce ba abul qasim domin illar ta kawai amma duk da haka dan godiyo yace kar ka take kar ka cewa Muhammad mamma eh dan godiyo yace rashin ladabi ne kuma ana yi ko fulani ne ko zuwa yi masu yi oho kaga sunan da Muhammad ana cewa mamman ba daidai ba ne haka dan godiyo yace dan ya kamata ka ce wa Muhammad mamman ba sai a lokacin sa sai da ya hana in aka kana cewa mamman zai ka a kawo ka Muhammad bare bare ce madu ko to shi dai kaga tunda dan goji wata kila bai bai san na bare bare wani fulani ya sani ba fulatani ne su ya hana yace kada to kaga in illa ɗaya ce har su kenan kawai a bata wa mutum suna sunan annabi alaihi salatu wasalam sai ya hana kawai yace kar wanda ya kuma fiye Muhammad mamma na'am kai ma zai baka wajen eh kajiwa eh kaga rashin girmama sunan ne shi sunan yana wallahi rana alamin din nan ina fage na to daga wani guri sai na ji wani yaro ya burge ni sai da tsaya ina kafa sai da tsaya na kuma kallon sai kawai kai Ahmad dalla dalla Ahmad da sai ce kai Ahmad ba sunan annabi ne yaro ne wallahi sai da na kuma kallon yace masa Ahmad ban kaga wannan girmamawa ne tun daga yanzu an tuzawar kaunar annabi alaihi salatu wasalam yace Ahmad ba sunan annabi ne to irin wayannan abubuwan ya kamata a kiyaye to kaga annabi a can gurin sai yace an alqasim ni ne mai alqasim mai rabawa wasu suka ce amma an ma kunya da abul qasim ne saboda dan zo suka ce a'a kafin wannan dama alqasim ne saboda Allah yana bayarwa shi kuma ya raba shine alqasim mai rabawa shine wa inna ma ana qasimun yace ni ne mai raba wallahu yu'ti Allah shine kuma mai bayarwa walan tazala hadhihi al-umma wannan al'umma ba za ta taba gushewa ba qa'imatan ala amrillah suna tsaye kan umarnin Allah la yaduruhum man khalafahu in dai suna kan umarnin Allah da tsarin Allah to duk wanda zai saba musu ba zai cutar da su eh ba wani abu da zai ba zai cutar da su ba hatta ya ce amrullah har sai umarnin Allah ya zo sai umarnin Allah madaukakin sarki ya zo ba tare da an iya cutar da su ba din kaga wannan hadisin yana mana magana akan falalan malami da kuma wanda yake fahimtar addini ko ba malami bane akwai wanda za ga ba malami bane amma duk abin da ake bayani yana gane sosai da fahimta mai kyau sannan abu na biyu hadisin yana nuna kankan da kai ga annabi alaihi salatu wasalam har ya nuna kan kansa shine alhaji mai kula da su mai kula da kaya a raba wannan kankan da kai domin ya ce shine kasim mai rabawa wa anna allaha huwa almu'ti kuma allah shine mai bayarwa sannan hadisin ya nuna cewa al'ummatul islamiyya mansuratun mu'ayyadatun bi nasrillahi ta'ala al'ummar musulunci Allah zai taimake ta kuma zai karfafe ta da taimakon Allah madaukakin sarki wannan hadisi ke babu babun da yake magana al-miskin alladhi la yajidu ginan talakan da bai samu wadata ba wala yusalu lahu kuma ba a gane ba shine wanda la yusalu da nasa da tuwaki ba shi da wadata amma kuma ba a gane ba da wahala domin ba zai gaya ma cikinsa ba. Bai yi tasaddaku a rai ballantana a baki ba gane yau ballantana a baki ya sa riga ya zo kusa da kai ya zauna ya fi ka ɗanki ma wata gida amma ko su ne biyar babu a gidansa. Ka taɓa yin la'akari da cewa wani abokinka ne kuna tare kai business kake yi aka zo aka shiga misali zan ba ku da wasu aka faɗa matsalar matsalar kifin ta jami'an ta laktarori a matsayinsa na abokin ka ta taɓa tunanin cewa wannan abokin naka ƴaƴansa biyu ƴaƴansa uku yanzu a ina yake samun kuɗi watan watan shida takwas ba albashi kullum tare kuke faɗi ku tashi amma ba ku taɓa wannan tunanin ba ka taɓa yi eh ko kuma a lokacin da aka faɗa corona ba gore yake biyarwa ko kaza kai kana da halin da ko da an wata shida duk ba abu ta ba za ka yi ta cikin la'iya ka kafital ɗin da kake ki wannan abokin naka da kuke faɗi tashi kullum ku zauna sai ya fita zai nemo ka taɓa tunanin ka wani abu kaga wayannan abubuwa akwai mutane irin waɗannan kuma jama'ar annabi sun fi yawa waɗanda ba sa roƙo kuma mabukata ne wallahi sun fi yawa sun fi yawa akwai wanda ya tashi dama ɗabi'arsa baya kazanta ko bai da koko haka tsaf kullun yake to irin wayannan Allah yake so ka taimakawa ba zai roƙe ka ba kuma addu'o'in da zai ba su ne tsarkaka saboda wato daga zuciyarsa abin zai fito ina gaya ba in kana so bukatun ka ta rika bi ka rika bin irin waɗannan mutane ka rika yi to sai shine annabi yake to hadisi na ɗari shida da shida na abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da hujja Allah tabbata a garin shi yake laysa al-miskin ba shi yake kira talaka ba eh alladhi yatufu ala an-nas wanda yake kewaye mutane kawai ya fi kewaye daga wannan gidan ya fada wancan daga wancan ya fada ba shi ne cikakken talaka ba ta rudu lukumat wannan kawai shi loma ɗaya zai tafi awin lukumata ne wal lukumata ne ko loma biyu wa tamratu ko kawai shi dabino ɗaya wa tamrata ne ko dabino biyu wannan ba shi ne alwajiri ba san ba shi ne talaka ba mabukaci waye ne shi ne annabi ya ce walakin al-miskinu bara a gaya ba waye miskini shine wanda allazi la yajidu ko la yajidu ginan yughnihi wanda bai da abin da zai wadatar da ba shi da abin da zai wadatar da kwata kwata wannan shine talaka shine mun jawa da misali kuna taron yana da albashi amma yadda yanzu shinkafa ta tsallan baɗaki ka san cewa dubu sha takwas ake wai ka taɓa tunani kan cewa bai samu increment na salari ba irin waɗannan jama'ar annabi wallahi duniya suka yi ma addu'a da wuri take shiga da wuri ka rika taimako wanda baya roƙonka kuma mabukaci ne za ka sha mamaki za ka ga abubuwan ka na ta tafiya ka rasa bai ya yaushe kai addu'ar ba kai ba wani ne ya ma wani ne ya maka to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wala yusanu bi ba kuma za a fahimce shi ba fa yuta saddaku alaihi ballan tana a wani sadaka kawai sai zaka zauna kai tunani sannan wala yaqum fa yusalu nasa ba zai miƙe tambayi jama'a ba sab ba zai miƙe tambayi jama'a ba sab za mu zo sati mai zuwa ko yau mu ji wani hadisi da ya categorize ma mutane gaba daya gida hudu a harkar neman dukiya ka ji yadda ya raba su za ka ji wannan hadisin shi ma kaga wata ayar in ka ɗauko ta kana bibiya wasu tafsiran za ka ji lil fuqara alladhina hasiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibu ko yahsabuhum al-jahilu adliya min at-ta'affu Allah yace ta'rifuhum bi simahu la yas'aluna an-nasa ilhafa sadaka ta tabbata ga waɗanda aka tsare su don ɗaukar kalmar Allah ba su da ikon yin balaguro a ban ƙasa waɗanda ba su fahimta ba suna tsammanin su a matsayin mawadata saboda kame wanda suke inda Allah ya ce ta'arifun bi simahu za ka gane su ne da sifar su kawai saboda ba ta tambayar mutane ballantana su yi naci wajen tambayar ba ta yi wannan hadisin yana koyar da mu akan lallai yana kwadaitar da mu akan wato mutum ya rika kamewa gabar da roƙo sannan kuma hadisin yana nusar da mu lallai ka rika himmatuwa wajen waye ka bata ka bawa kyauta ko sadaka kai da kanka za ka yi tunani ka rika ba wanda ba ta roƙonka sannan na uku musulunci yana koyar da mu wato a dangane da abin da ya sami hirsul islami ala tawasukil mujtama mutum ya rika duba da wato abin da ya shafi yanayin mujtama irin society da kake ciki idan ka samu kanka ne a unguwar unguwar waɗanda suke ko ina wato kowa gidansa ya kai kilomita ɗaya ko rabin kilomita unguwar gaba ɗayan ka tashi lissafa adadin mutanen ba su fi ka irga su da yan yatsu ba to baka da matsala ai akwai unguwar da aka haife ka ƙwarai kuwa inda za ka je ka tadda gida a cikin layi ɗaya ko gida ɗaya akwai mutum hamsin gida ɗaya mutum hamsin ko ƙaramin loko yanzu idan ka je na gaya muku rannan har yanzu a cikin gari akwai gidajen da an zo kwanciya bacci gidajen kakanni suke tafiya yan mata su kwana har yanzu to sai ka tuno wa'annan kai yanzu Allah ya raba ma asiri ka koma kan to in an ka mutu ba su za a gayyato wa'annan yan me ake kiran su wa'ancan mutane su za a gayyato su babu karahiyatul mas'ala lin nasi babu da yake nuna makaruhi ne a rika roƙon mutane mutane su rika roƙo ana abdullahi bin umar qala abdullahi bin umar Allah ya kara mai da yake qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajulu yas'alu nasa mutum ba zai guje yana roƙon mutane hatta ya ce yawmal qiyamati fati sai ya zo ranar alkiyama laysa fi wajhihi mud'atu lahmi a fuskarsa ba tsoka ko ɗaya duk ya cinye namu saboda duk mutuncinsa ya zube mutuncin dama a fuska yake to ya zubar da shi duka kawai da kaga wato su ma ta'rifu bi simahum kana ganin da rana da yawa kwanaki mun yi wannan tattaunawa ko irin wanda za a gane su rana alkiyama muka ta bada misali me mata biyu wanda ya yi wanda ya yi rashin adalci za a ganci da farallai ko kuma wanda yake ce gaba za a ga yana farfadiya to haka shi ma wanda yake mun faɗi wajen goma sha za ku tuna a karatun alwajir da kuma nan ba mun mamaita to saboda haka wa'annan wannan shi ma mai fuska shafuɗe gaba ɗaya sai kwarangwal ɗin fuskar shi ma ana ganin sa za a gane maroƙi ne ba shi da aiki zai roƙon mutane shi ne laisa fi wajihi mud'atu lahmi za a samu rana babu qita'atin yasira ko dan kankani a jiki na nama babu gaba ɗaya kasusuwan za a gani kamar yadda wanda suke biology ko da suke medicine yau wannan hoton da kake gani na skeleton na fuska iya shi za a gani kawai kwarai kuwa shi za a gani kawai Allah ya kiyaye kaga ya akwai hadisi za ku iya tuna na Abu Huraira wanda annabi yace man sa'ala an-nas amwalahum takassuran duk wanda ya roki mutane dan tara kuɗin kawai annabi alaihi salatu wasallam yace yas'alu jamfa inna ma yas'alu jamra to ya sani cewa yana roƙon garwacin mutane sai annabi yace bal yattaqilla minhu aw yastaghfir ya yawaita garwacin ko ya rage ya rage nasa ya ƙara yawansa ko ya rage amma garwaci yake zuba wa kansa kawai Allah ya kiyaye mu to sai hadisi na gaba nan kafin mu je can shi ma kaga za mu koyi wasu abubuwa cewa na farko mutum ya rika bibiyar kada ya rika roƙon mutane in ba da larura ba amma idan larura ta matsa kamar yadda hadisi ya nuna babu laifi eh babu laifi wannan hadisin ya nuna sannan kuma mun san hadisin da annabi ce ba wanda zai buɗe ƙofar roƙo ba sai sai Allah ya buɗe ba ƙofofin talauci ba ƙofa ba ba abuwa bul faqri عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتئب احدكم حزما ina ma a ce ɗayan ku ya je yi kirari da a ce ɗayan ku zai ɗauko dami ala zaharihi a bayansa mutum ya je ya ɗauko dami a gadon bayansa khairun min an yas'ala ahadu ko ahadan shi ya ba alkhairi da ya je ya roki wani ya je ya yi kirare a cikin da yake kiransa a can daji ya fi alkhairi fa yu'tiyahu in kai roko ɗayan biyu ne ko dai a baka aure na ahu ko ana to duk wanda aka yi ba a cikin kaskanci domin wallahi na gaya muku satin da ya gabata dukiyar da ka roƙa aka baka ba ta da daɗin ci kwata kwata ba ta da daɗi amma wanda aka baka kawai kyauta albarka ce da ita kuma daɗi ne da ita in baka roƙi mutum bai ba ka kaukata wannan a ranka kawai ka gani duk dukiyar da aka baka baka roƙa ba to za ga irin albarkar da take da ita shine haka kawai za ga yanzu nan dubu goma sai baka san da ita zai iya biyawa gurin na bola ko yahuda ko ya tafi mubato in anan kwana ne shiga mubato kawai a zuba ma saboda ba da to ba tsammani sannan ga rago kuɗi a aljihunsa amma in roƙa yayi shi kansa ba zai ji daɗin ba zai je gida ana iyalin iyalinsa suna murna shi ma yana murna sannan da rago kuɗi a aljihunsa amma wadda ka roƙa sai bayan ka tafi zan ka zai ɓaci ni yi ma kai kaza ko sai bayan kuɗin ya ƙare to annabi alaihi salatu wasallam yace shi ba alkhairi fiye da mutum ya roƙa a bashi ko a hana kuma wannan hadisin ne yake ƙara nuna ba lallai yana so mutum ya zamto idan mutum ya ɗau wannan ɗabi'a to zai zama mai tawadu akwai ba Allah da muke magana da shi yana zuwa karatun nan yana nan a zaune yace mun lokacin da aka fara corona aka shiga wannan yanayi yace kawai sai kawai tun daga yanayin abubuwa sun tsaya yace kawai sai koma sai da kankana yace da asusuban fari yace wani lokacin da asuba suke a wato a ba a hanya suke yi za su tafi wani ƙauye su je su ci ko bayan mota da wannan kankanar saboda kun za a lokacin an ba da dama ga 'yan gwari eh ya ce wallahi haka wannan lokacin idan suka zo yace dama ya ce gida gida ya ce muka ganin nan ba na satin da ya wuce wuce magana ya ce wallahi gida gida nake tallan kankana ya ce haka na rike yace wannan kankanar da muka rika siyarwa da azumi yace mu ci mu sha mai wa iyalin mu mi wa wasu yace haka muka rika shine yace maganar da kuma na yi a wancan lokacin ta tsuma ki ta karkashin wannan hadisin na cewa yadda iyaye suke yanzu za ga kowa ya tsaya wai jira yake gwamnati ta baki aiki za ga mutum dan kasuwa ne ya fito zai fito ya wuce ana strike yanzu ya yan zana nozwes ko buk ko kuma wata makaranta a tashiyar institution ko polytechnic wai yanzu ba a makarantar sai ya wuce ya tafi kasuwa ya bar a nan ba hikima da dabara cewa bari in ja su yanzu mai kifin ɗinsa kamfani saboda barin ta a nan yanzu a wannan kwanakin kwana talatin arba'in baka san dafin da za a harba musu ba ko bature cewa an idle man it's a devil's workshop ka'ida ne to abin da kai ji ne yadda za ga wasu iyayen mutum zai wuce tafi sana'a ce ya hana yaran ba ruwansa ba boko ba arabi sannan babu kasuwa da yawa an samu wannan illolin za ga mutum dan kasuwa ne saboda yanzu ba a boko misali ko ba zai daji gurin sana'a ba mun ba da shawara ko dinki kake daji gurin yana gaban gidanka hankalinka ya fi kwanciya in lokacin makaranta ya tura zai tafi bayan nan ya dawo gabanka in ma ko me kake in ma dauso kake siyarwa ya gani ka tashi tafiya sallah ko zuwa wani gurin ka baki ya dora kana sana zaka ce za kana zuwa ka ce kaza kaza ne duk wankan sa dauso ne an zo naira goma ashirin kwarai kuwa wannan kiraren da ka ɗebo daga daji shi zai siyar ma to amma za ga iyaye ba su yi wannan ba kuma wai suna jira ƴaƴansu ta hauki abin da kamar ya gaskiya gurguwa da auren nesa na'am in na'am eh yawa kaga dakta yace yanzu matsala ta rini kaga irin wayannan sara'u ai ba za su yi ba ai saboda kan wai ta yi lokal eh denawa ake ba zai zo ya rini ba yanzu ballan ta raye wanki da guga jiya wanda nake siyan biredi gurin sa na tsaya zan sayi biredi sai kawai da rediyo ana sa sai ake magana a wata tasha cewa wai mazan aure na wahala sai nake kokarin da nake ba wani wahala ne ke su zo gurin gaban ɗahir ne gurin sa ɗahir gaban ɗahir ne gure da su zo gurin kama a ce wani sai ke mala sai ke wallahi nan na tafi neman auren wata ya ce wallahi aka ce ba za a ban ba na ce saboda me yace bare da nake ziyarwa shi ne sai wallahi zai san da gaba ɗaya area ya ce min da ya je wani guri kuma aka kai hannu biyu shi kenan kawai a haka abin yake a kowanne mai buredin suke so a kuna ina matar da ta kai mijinta ƙara a kotu a wayannan kotunan na cikin birni wai kullum masara ake kullum ita wallahi sai an raba ta alƙali yayye ta ce wallahi sam ba shi da abin su je masa wane mutum ai baka san abin da wata dattijuwa ta wata ba ta ta mata ba sai ta daga hannu ta ce ranka ne ina da magana dan Allah in ya sake ta ina san sa sai kuma ta koma zagin ta kaza ta za ta ce a tace wallahi ni masaran ba ba a ba tace wallahi in dai ya sake ta ni ina san sa zan ci masara Allah ya kyauta to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye to saboda haka kaga illar roko kenan babu ibahatil aqdi liman a'da min ghairi mas'ala babu da yake nuna halaccin karbar karbar wato kyauta eh liman u'diya kai ga wanda aka bawa min ghairi mas'alatin ba tare da ya roƙa ba wala ikrafi ko kulafuti ai akwai wanda ba zai roƙa ba amma akwai ne dabaru za a gani ta bibiya yana fada Allah ya kaza irin wannan fadancin kai da gani ka san nema yake a bai ba zai tambaye ka ba amma dai dabarun da zaka bai to ba wani bi kumbiya kumbiya ko bin wata hanyar ta daban babu ba na shi da kula ku ne ba yayin ta zuwa kullum bai tambaye ka ba amma zai rike ka bai ran da ka bashi ba zai ƙara dawowa ba sai an sai ta sai sun ƙare to shi na annabi yace duk wanda aka ba ba tare da ya roƙa ba ko ya nuna yayi naci yayi kulafuci to lalle ya karba an umar qala sai na umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a annabi ya kasance yana bani al-ata'a kyauta fa aqulu sai in ce alihi man huwa afqaru ilayhi min sai sai na umar yace ya rasulullah a ba wanda ya bi ni bukata faƙalin sai annabi ya ce yi khudhu kai umar karbi idza ja'aka min hadha al-mal shay'un idan wani abu ya zo ba daga wannan dukiyar sai annabi ya ce wa anta ghayra mushrifin ba da da kai kula ku ba kai naci akan ta wala sa'ilin baka roƙa ba fa khudhu ka karba domin mun faɗa kyauta girmamawa ce girmamawa ce da kuma da kuma wato kauna wa mala wanda ba haka ba fa to kada ka ba wala tutbi'uhu nafsak wanda ba haka ba kada ka kwalla faranka a kai shikenan ya cika ko da zaura na ya cika to za mu tashi babu karahatul hirsi ala duniya babu karatul hirji ala duniya babu da zai magana akan karhancin kwaɗayin duniya kawai mutum ya zanto bai da wani abu sai kwaɗayin ta to anan ne a ciki za mu zo mu ji yadda zai karkata a hadisan gaba za a karkata mutane gida hudu kuma kowa sai ya samu kansa daya bare ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya yafe mana insha Allah gobe a kamun jana'i za mu biya kamar yadda aka bada sanarwa muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsofin ka madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun akwai tun last week muka yi magana da alhaji haji wanda da yana nan wanda ya tashi ya zama a tashi cewa za a yi wa mahaifinsa aiki na ma san an yi aiki yace yan uwa a tashi addu'a muna roƙo Allah ya bashi lafiya wanda ya koma Abuja da yau dan nan waje da mutane da lafiya to muna roƙo Allah ya roƙo sai ya bashi lafiya ya sa ka fara sannan akwai Amir yana zama jiwa din baya da yake ce mahaifin yana yana me yake cewa isolation center kusan kwana wajen goma kenan yan uwa sai ta addu'a muna roƙo Allah ya roƙo sarki ya bashi lafiya sarki ya tafi kafa muna roƙon ubangiji da sunan ta kyawawa ko bin kamar ɗaukaka duk wannan da ke mana kiyoyi na addu'a na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon ubangiji da sunan ta kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunan ta kyawawa da tsohon kamar ɗaukaka waɗanda suka sa ayyuka a gaba da wato sana'o'i da kasuwanci Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamu Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma Allahumma